أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد لا شريك السلام له.
عليكم ورحمة وأشهد الله أنك وبركاته لا علم لنا
barkanmu da sake haduwa a wannan rana mai tarin albarka ranar alhamis daren juma'a a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin markazul imam al-bukhari littahfiz al-qur'ani wa dirasat al-islamiyya dan ci gaba da karatun tafsirin al-qur'ani mai girma a cikin wannan masallaci mai tarin albarka kamar yadda aka saba muna roƙon Allah ta'ala ya mana gamdakatar jagora faɗin daidai kurakurai da tuɓa-tuɓai Allah ta'ala muke roƙo ya kare mu daga gare sa a jiya mun kon aya ta biyu a cikin suratu ali imran na'am a cikin suratun nisa na'am mun kon aya ta biyu a cikin suratun nisa faɗar Allah ta'ala وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا ممكن أبسا كان ونن آير زام تاشي آية أخد إذن الله تعالى kafin muke ci gaba muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da ƙasarmu Nijar lafiya da sauran ƙasashen musulmai gaba ɗaya duk abin da muke ji ma tsoro Allah ta'ala muke roƙo ya mana maganinsa ‘yan uwanmu Falastinawa muna roƙon Allah ta'ala ya ka musu mafita ya ka musu ɗauki, ‘yan uwanmu ‘yan ƙasar Sudan su ma suna cikin wani hali muna roƙon Allah ta'ala ya ka musu mafita a cikin halin da suke ciki. Wannan ƙasa ta mu ta Nijar muna tawassuli da ayyukanmu na alkhairi, Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya a cikin ƙasarmu da sauran ƙasashen musulmai gaba ɗaya. Duk abin da muke ji ma tsoro Allah ka mana maganin shi. ajiya mun kon fadar Allah ta'ala wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu wa atun nisa'a sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a ubangiji ta'ala yace وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى idan kuka ji tsoron cewa ba za ku yi adalci a cikin sha'anin marayu da aka bar muku waɗanda ke wurinku to fankihu ma taba lakum minan nisa ku aure abun da ya dada muku na nau'in mata masna biyu wa thulatha ko uku wa ruba'a ko hudu fa in khiftum alla ta'dilu idan kun ji tsoron cewa ba za ku yi adalci ba Allah ta'ala ce fawahidatan ku zauna da mata guda aw ma malakat aymanukum ko ku tsaya da abin da dama ku ta mallaka na bayu zalika adna wannan shi yafi kusa Allah ta'ulu ba za ku yi zalunci ba a malaman tafsiri irin su al-Imam Mustafa al-Adawi yace abinda ayar take nuhi wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama a Aisha Allah ta'ala ya ƙara yarda gare ta ta fassara wannan ayar kamar yadda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da hadisi take ce ma Urwatu ibn Zubair lokacin da ya tambaita game da fassarar ayar wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama sai ta ce mai yabna ukhti ya kai dan dan yar uwata wannan ayar ta sabka ne akan marainiya da take cikin gidan mutum wanda an bar mai dukiya da ita mareniya ya ci gaba da kulawa da su to yanzu ya tabbata cewa ba zai iya adilcin kulawa da ita ba na idan ya zaunar da ita ƙarƙashinsa to sai Allah ya bashi dama ya auri wasu waɗanda ba waɗannan marayun ba domin larabawa sun kasance idan aka bar ma mutum marainiya da dukiya sai ya aure ta idan tana da kyau shine yace anna rajulan kanat lahu yatimatun fanakaha lalle wani mutum a lokacin da idan yana da marainiya a gidansa tana da kyau tana da kuɗi sai ya aure ta wa kana laha izqun in tana da halitta mai kyau sai ya ya aje ta a gidansa babu wani abu da zai bata na haƙin dukiya to shine Allah ta'ala ya ce idan ka tabbatar da cewa ba za ka yi adalci ba na bata dukiyarta da take ka, to Allah ya baka dama ka je ka auri wasu mata waɗanda ba su ba shine malam imamu tafsir na kasar Hausa malam Abubakar Gumi yake cewa wannan ayar ɗaya ce daga cikin ayoyin da suka yi bayani akan sha'anin hukumce-hukumcen mareniya da kuma bata haƙƙinta wanda shari'ar musulunci ta bata da haka Allah ta'ala ya ce ku auri abinda ya ba ku dama Allah ya yassare muku na nau'ukan mata sai aka yi amfani da ma bi ma'ana au nau'an ko kuma wani nau'i na mata domin ita ma a yaren larabci tana zauwa ne da ma'anar abin da baya da hankali to kaga ba za a yi amfani da ma ana nuhin mata da ba su da hankali ba a'a ana nuhin fankihu ma tsaba lakum ai fankihu nau'ul ladhi nau'al ladhi tsaba lakum ko auri nau'in da ya dadada muku na kaloli na mata domin nau'uka suna birge mutane wani shi idan zai aure yana son doguwa wani ko yana son gajera wani yana son tulluka wani yana son sirariya wani haka dai kala kala kowa yana son kala a cikin nau'uka na zaɓe wurin mata to shine Allah ta'ala sai ya bada zaɓi an baka ka zaɓi duk kalar da kake so idan fara kake so ka aura idan baka kake so ka aura idan doguwa kake so ka aura idan mai jiki kake so an baka dama amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ya bayyana muna a halin yadda ake zaben aure annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin da ya inganta yace ana auren mace dan ababe guda hudu ana auren mace dan kyawanta a al'ada idan mace tana da kyau ana aurenta li jamaliha ana auren mace mai kyau kuma shine abin da ya shahara a cikin ɗabi'u da al'adun mutane na yau da gobe kowane yana so idan zai aura ya ga ya darje ya wankike a ce ya auri mata mai kyau kamar bakaratu bani isra'ila ta surrun nazirina wannan al'ada kenan ina fata an gane wannan to da haka idan ya auri fara mai kyau bai yi laifi ba kuma ana auren mata dan dangantakarta diyar wani mai martaba ce diyar wani mai mukami ce diyar wani mai matsayi an al'adanci auren mata dan wannan an al'adanci auren mata li hasabiha don dangantakarta wali maliha an al'adanci auren mace don dukiyarta tana da kuɗi ɗiyar wani mai kuɗi ce ɗiyar wani shahararren mai kuɗi ce ko abu ne kama da haka ana auren mace don kuɗinta amma annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya gai nau'i na hudu shine ana auren mace don addininta sai ta fazfar bi zati dini ta riba ta daka ka yi kwaɗayi ka yi ƙoƙari ga shawarar annabi ka auri ma'abuciya addini ta ribati ya daka ba za ka yi nadama ba wasu malamai suka ce hannunka ba za su ja a ƙasa ba wasu malamai suka ce ta ribati ya daka ba za ka taɓe ba idan ka auri ma'abuciya addini to za ta yi ƙoƙarin ta koyar da kai ta koyar da ɗiyanka ta aza ɗiyanka bisa kan tafarki na sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ma'abuciya addini za ka iske ko da yaushe tana ƙoƙarin kamanta abin da Allah ya ce da abin da annabi ya ce ko da za ta yi kuskure ba za ta doge akan kuskure ba shi ne babban fa'idar auren mata mai addini idan ta yi ba daidai ba ba za ta nace ta doge akan kuskure ba za ta yi iya ƙoƙarinta idan ta yi ba daidai ba ta dawo ta tuba ta nuna tabbas ta yi kuskure a yafe mata amma idan ka aure wadda ba ta da addini ka wargaza kanka idan ka aure mata wadda ba ta da addini ka wargaza ɗiyanka ka wargaza familinka gaba ɗaya domin addini shine abu na farko wurin lura a lokacin aure idan za ka aura ka dibi mai addini menene matakinta kapasitinta a cikin addini menene matsayinta addinin musulunci sannan idan aka ce mai addini ba ana nufin mai karatu ba la mutanenmu suna ikhtila suna cakuɗewa tsakanin al'amurra guda biyu shi ya aza idan an ce mai addini ana nuhin wadda take ta yi karatu nawa-nawa ne daga cikin ‘yan mata waɗanda sun yi karatu amma ba su da addini ana gane addinin mace ne bayan tambayoyi da bincike da abin da ya bayyana gare ka sai ka hukunci a kansa addinin mace galiban ana fahimta shi ne a cikin gida yadda ta ɗauko tarbiyyar ɓangaren mahaifiyarta ko kuma ɓangaren mahaifinta to a wannan lokaci sai ka gano cewa lalle wannan mata ta cancanci ka zauna da ita Isa duk lokacin da mutum zai aure zai kalli suwaye uwayen matarsa ya kalli iyayen matarsa abu na farko don kada ka je ka auro mata iyayenta lahiya lau misali ɓangaren boko sun ƙware a boko amma babu addini daga baya sai ka wargaza kanka ta haka jama'a idan za mu yi aure mu dibi wace ce uwar matanmu wane ne baban matanmu ina fata an gane wannan to shine ubangiji ta'ala yace fanki'u ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' ku aure abin da ya dada muku na mata mata biyu ko uku ko hudu ko biyar ai ku aure duk abin da kuka so idan ɗayan ku yana so ya aure mata biyu ya aura idan yana so ya aure mata uku ya aura idan yana so ya aure mata hudu ya aura al-imam ibn abbas imam tafsir Allah ta'ala ya gafarta masa ya yadda da shi yace abun nuhi anan kyauta ce da halacci Allah ta'ala yawa bayu na haɗawa tsakanin mata domin babban ni'ima ce Allah ya mabawa babu ni'imar da ta kai Allah ta'ala ya baka dama domin wani shi a ɗabi'ar rayuwarsa ba zai iya zama da mata guda ba shi dama ko da halittar shi take ba mijin mata ɗaya ba ne to don a yi ma rafa'ul haraj a baka dama sai Allah ya baka dama kana iya auren sama da biyu kana iya auren sama da uku amma daga hudun ba a baka dama ka ƙara ba isa hadithai sun bayyana akan cewa bai halitta mutum ya ƙara sama da mata hudu ba kuma wannan shine abin da malamai suka tafi akan su irin almamu malik da imamu shafi'i da sauran malaman fiqihu gaba ɗaya sai dai wasu malamai suna ganin ai wannan ayar tana nuni ne akan cewa kamar irin malaman shi'a ya halitta ya halitta ga mutum ya aure sama da mata hudu kamar mutum ya aure mata tara su yan shi'a suna ganin babu lehi wasu suka ce la bila hasri babu iyaka babu iyaka kana iya aji sama da goma bal mutum yana iya riƙewa ya ga daidai iya iya ƙarhin shi in goma yake iya ajewa ya aje goma in bai yake aje su suna ganin bila hasrin haka wasu malaman shi'a ke gani amma malamai suka ce idan sun gina ne akan aikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shi aikin annabi tsira da aminci Allah su ƙara tabbata gare sa ya rabu gida-gida akwai hususiya ta annabi akwai abun da Allah ya keɓance annabinsa kaɗai da wannan abu shi ake cima hususiyatul rasul kamar misali akwai abun da Allah ya keɓance annabi kaɗai da shi banda wasu daga cikin al'umma to idan wannan al'amarin ya zama khususiyar annabi ne kamar yanzu auren mata sama da hudu kai da ba annabi ba ba a baka damar ka aure mata sama da hudu ba ina fata an gane wannan kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wisali kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwasilu annabi yana wisalin azumi me ake nuhi da wisali shi ne ba zai buɗe baki ba kuma ba zai sahur ba kawai zai ci gaba ko kuma ya yi buɗe baki ba zai sahur ba ya yi kwana uku yana hakan sahabbai sun yi koyi da annabi sai wasu ka wahala sai annabi ya ce waye daga cikinku irina aini Allah ke ciyar da ni Allah ke shayar da ni kaga wannan ciyar da bawa da shayar da bawa khususiyar annabi ce yau bayan mutuwar annabi ba wani mutum da zai zo ya ce ai shi ma Allah ke ciyar da shi Allah ke shayar da shi ba wani malami da zai zo ya ce ai shi da kun ga bai ci abinci ba Allah ke ciyar da shi irin yadda yau zaka iske wasu daga cikin shehunai sun yi ikirarin haka nan malami na ya bani labarin wani shehi da aka yi a wani gari satin shi ɗaya bai ci abinci ba amma idan marece ya yi shehi yana tafiya daji can zuwa ƙarshen gari ya je wurin biyan bukata shi bai biyan bukata cikin gari yanzu bayan sati ɗaya sai mutanen yaran gari sun je wurin kiyo can ƙarshen gari sai suka ga wani burgami wani buhu ashe ɗan garin kwaki a ciki da sukari da ‘yan ruwa kaji idan marece sai shehi ya je ya idigami ya ci garin kwaki ya sharuwa ka san garin kwaki yana kamice yana ɗora ciki kawai shehu ruwa ɗaya yake sha cewa a kamai abinci ce a ai mu Allah ke ce da mu yanzu da aka yi kwana biyu shehu in ya zo bai iska burga mai sai ya ce to gobe zan bar garin ka mutane suka ce a'a malam bari ka dan ƙara kwana biyu su kuma sun gano shehun ya ce a zan tahi kun san dama lokutan da muka ɗauko ƙayyadaddu ne da haka ba wani mutum makhluki a duniya yau da zai ikirarin cewa Allah ke ciyar da shi Allah ke shayar da shi idan aka ce Allah ke ciyar da mutum a zahiri shi muke nufi sai mu koma a cikin bayanan sufayi yau sufi za ga yana bayani sai ce akwai ilmul baɗini akwai zahiri a haƙiƙanin gaskiya ana ganewa amma a baɗini wani ilimi ne wanda ba ku gane shi ilmul baɗini a shi a jimilla idan aka ce Allah ke ciyar da bawa lalle babu shakka babu wata rai a duniya face Allah ke arzita ta kuma Allah ke bata matabbata a bisa doron ƙasa amma yau ka zo ka yi ikirarin irin abun da ke sauko ma ummu e maryam ummu isa alaihi salatu wassalam wannan ƙarya ce jama'a ina fata an gane wannan ka ce kai ma irin na maryam ne يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب النبي مري النبي زكريا عليه الصلاة والسلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا دل لوكتين da annabi zakariya yazo inda maryam sai ya iska abinci kala kala sai ya ce ya maryam anna laki hada maryam daga ina wannan ababen suke sai ya ce huwa min indillah daga Allah yake ina fata an gane wannan jama'a to malamai sun tattauna shin shi arzikinka da zaka ci wahalar ka ce za ta kawo ma shi ko kuma ba sai ka wahala ba Allah zai kama arzikinka wasu malamai suna ganin duk arzikin da bawa zai samu sai an samu al'asbab wasu dalilai waɗanda za su tabbatar da arzikin kamar yadda abul qasim shabi yake cewa kam tashtaki wa taqulu innaka mu'damun wal ardu milkuka was sama wal anjum ya ce ya za ka zo kana ta koken yunwa alhali ga ƙasa Allah ya baka ga sama Allah ya baka ga wurin gina zinariya kawai ka je ka yi ta gina zinariya ka wahala sai wasu malamai suka ce a'a shi arzikinka sai ka sa wani pusayar wani abu da zai tura wannan abun sai ya jawo arzikinka domin ita as-sama'u la tumtiru dhahaban sama ba ta ruwan zinariya arzikinka da wahala da ba wahala ba sai ya zo haka wasu malamai suka ce wasu suka ce a'a arzikinka dai yana buƙatar wani dalili kawai da zai kawo arzikin wannan masalar an tattauna malamai suke ba da wata tarifa wata kissa tsakanin al'imamu malik da imamu shafi'i al'imamu malik ya mutu shekara ta ɗari da saba'in da tara hijira daga maka zuwa madina ɗalibinsa al'imamu shafi'i ya mutu shekara ta ɗari biyu da hudu hijira daga maka zuwa madina shi imamu shafi'i muhammad ibn idris ash-shafi'i yana ganin arzikin bawa yana zo masa ne bayan ya wahala shi kuma imam malik yana ganin arzikin mutum yana zo ba sai ya wahala ba wata rana sai al-imam shafi'i ya ce yau zan koya ma malam karatu zan tabbatar ma malam lalle arzikin mutum sai ya wahala al-imam shafi'i ya je ya iske wata mata tana ɗaukar kaya ya ɗaukar mata kaya irin jinga aka yi jinga za ta bashi da bino daidai adadi kaza ya ɗaukar mata kayan bai kai ko ina ba sai bakin gidanta ya sauki ya aje wa'annan kayan ta ɗauko alƙawalin nan na dabino ta bashi kaga imamu shafi'i ya tabbatar da magana sai da ya wahala ya yi zuha ya samu arziki yanzu da ya zo sai ya kawo malamin shi al'imamu malik ya ce maliku wannan dabino ci gashi na baka sai da ya ci sai ya ce mai kasan dabinon miye ya ce a ya ce arzikin da Allah ya bani ne bayan na wahala ai dama na gaya ma Allah bai ba arziki bai zuba mutum sai ya wahala sai ce mai aha ya ce ya ce to ka gani ina zama na kakkawo min shi ba wata wahala da nayi to a hakikanin gaskiya jama'a al'amarin duka sai an hada biyu ita shari'ar musulunci ba ta koya mana at-taqa'us wal batala shumaj shari'ar musulunci ba ta koyar da zaman kashe wando zaman shan shayi zaman jira jiran kayi master kayi lisans da farko kayi license kayi matrix kayi master 1 master 2 kayi doctora kayi professora kana jiran a samu aiki ita shari'a ba ta koyar da wannan irin yadda ma'aikatan mu suke yau zaka iske yau in akwai 'yan zaman kashe wando kamu waɗanda wai ake dibin suna da experience suna da expiri suna da expiri na wayewa wai shi ya waye a duniya ya samu boko ya kware a boko amma kuma har yanzu shi a kwakwalwar shi wawa ne jahili dan boko kwararre wai jiran yake sai hota ya mutu sannan ya ga list ta eh, neman ayyuka ana neman nan konkur na kaza hota ya mutu a tai konkur wai shi jiran yake sai hota ya mutu haba jama'a ga ƙasan noma nan iyaye da kakanni sun bar mana gado ka je kai ta noma shekaran jiya hoton da ya laɓe na zo ina ma wasu ɗalibai karatu na alƙur'ani na karanta mai alƙur'ani sai ɗaya daga cikinsu ya yi faransai sai na maida mai da turanci yanzu da na ba shi amsa sai ce ah bala kayi lakwal kenan sai na ce eh tun ma tana da daɗi tun tana da albarkat ko ba haka ba a ban ce ba sai ce kenan malam kayi birebe ni ce huce birebe bak ni ce huce ta license ni ce huce ta master ni ce sai ce ah to kai malam ka tsaya kana karanta suwa ni ce la haula wala quwwata illa billah irin abun da aka tusa mana a yau kawai shi abun da ya doka yau da kana karantar da qur'ani jahili kake Iza za ka ga malami na alƙur'ani bisa takardar shi a rubuta mai illitire jahili wanda bai da aiki bai san abin da yake ba illitire kuma malami ne wani addini ya haddace qur'ani yau zaka ga mai ce ma mahaddacin qur'ani illiterate shi mamakin yake wayya za a haddace qur'ani amma yana nan ya harrace mathematics ya harrace physics ya harrace svt ya harrace racine kare da vincent integral async ya harrace duk ya harrace su amma yana mamaki waya za a ce a haddace qur'ani to ai kai ma ya kamata mu yi mamaki ya an kai ka bada lokaci haka iya mat ka iya physics ka iya svt to da haka jama'a ya kamata hankalin mu ya dawo a cikin kanmu shi alqur'ani yana koyar da wayewa isa malamai ke cewa shi alqur'an salihul li kulli zamanin wa makan alqur'ani daidai yake da kowane zamani daidai yake da kowane lokaci daidai yake da kowane wuri alqur'ani daidai yake da kowane irin mutane ku idan mutane ne 'yan duniya to ƙur'ani daidai yake da ku zai gaya muku ya duniyar take ba ka ganin ɗan duniya sai ya yi karatu ya yi boko ya yi kaza ya kaza ya yi binciken shi sai a ce ya akwai binciken na a cikin alƙur'ani kadiba irin su einstein kadiba irin su newton turawa ne waɗanda suka yi bincike a duniya sai sun ƙara bincikensu sai a ce musu ai wannan binciken naku yana nan a cikin alƙur'ani kuma shekara dubbai da suka wuce aru-aru wai wani bature ya yi bincike a ƙasar faransa na cewa akwai sanadarin da ke da teku wanda shi wannan sanadarin gawa ba ta lalacewa idan tana da yawa tana da sanadari mai yawa ana fahimta ta jama'a wai sanadari ne wanda idan gawa kamar misali a ce wani abu ya hwada a cikin teku mai rai sai ya mutu a ciki to wannan sanadarin na gishiri idan ya taɓi wannan gawar da yawa to gawar ba ta lalacewa tana iya sandarewa ta daskare sai ya zo yake tutiya a duniya ya ce ga binciken da a duniya ba wani da ya taɓa shi sai ka ce a'a kai kuma ba yana na a cikin alkur'ani ba Allah ya yi bayanin gawar fir'auna cewa cikin teku ya nuce kuma zai wanzu har tashin alkiyama al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya Allah ya ce yau zamu tsiratar da kai daga bubuwanka dan ka zam aya ga waɗanda za su zo bayan ka ai su mutanen Misra suna da wannan initiative suna da wannan ilimin shekaru aru aru kuma Qur'ani ya bayyana mutanen Misra suna da ilimi Hisa banu Isra'il da suka nemi su yi noma, sai aka ce musu je Misra, ihbitu Misra fa inna lakum ma sa'altum. Ai a can ƙasar Misra abubuwan da duk kuke nema akwai su in ku a ƙauya. wayannan abubuwa na noman baqaluha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha duka akwai su a ƙasar misra wasu malamai suka ce a ihbitu misran ku je birni domin misr da larabci yana nufin birni wallahu ta'ala alam to shine malamai suka ce wannan ayar ta ba da dama na mutum ya gano cewa lalle bawa yana samun arzikin shi da riko da al'asbab riko da dalilai isa malaman tafsiri suka ce al'akhdhu bil asbab la yunafi haqiqat at-tauhid shi riko da dalili rigakahi baya kore mu mutum tauhidin shi rigakahi dokan mataki dokan dalili baya ce baya nuna wai mutum bai da imani kamar misali zai yi balaguro sai aka ce mai ya cika butali cike da ruwa ya tahi wurin balaguran to wannan riko da ruwan da ya yi na bisa hanya baya nuna bai yi imani ba ko kuma zai tahi cikin dare sai aka ce ɗau hitila ko riƙa adda wannan duka baya nuna bai da imani la al'asu bil asbab ne ina fata an gane to to shine malamai suka bayyana a cikin wannan ayar to kenan akwai khususiya abin da yake keɓance na annabin Allah shi kaɗai banda waninsa. To shi annabin Allah, Allah ya keɓance shi da mutane, kuma mutum ne, mutum ne, bambancin shi yuha ilaihi ana yi masa wahayi. Amma ce wadda aka yi annabi Muhammad mutum ne ya nuna mutum ne wanda yake irina, wanda har wani zai zo yana cewa mutum ne kamata a ƙarya kake wallahi. annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum ne amma ya fi kowa khairu khalqillahi fiyayyen halittun Allah gaba ɗai duk a cikin halittun Allah babu kamar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya fifita annabinsa akan kowa a duniya wa annahu khairu khalqillahi kullihim annabi shine mafifici a cikin halittun Allah gaba ɗaya to sai malamai suka ce wannan khususiyya ce keɓance ki ga annabi banda sauran al'umma Allah ce fa in khiftum Allah ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum idan kuka ji tsoron ba za ku yi adalci ba Allah ya ce ku zauna da mata guda to zama da mata guda shike nuna kana iya adalci a'a nawa nawa ne daga cikin mutane suna da mata guda amma ba su iya musu adalci to Allah ya ce fa in khiftum Allah ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum ko abinda da muku ta mallaka kenan aure a wannan ayar yana bayyana muna yana da maraki akwai wanda aure yake wajibi gare shi shi wani dole ne sai yayi aure wannan shine abinda malam Bassam ya bayyana a cikin littafin shi na sharhin bulughul maram akwai wasu mutane wanda aure wajibi ne dole su yi aure kamar mutum ne wanda yake shahwani mai ƙarfin sha'awa to dole ya aure wani shi kuma aure mustahabbi ne gare shi ba dole ba an so ya yi aure kamar misali mai mata biyu ko mai mata uku ba laihi ya ƙara an so hakan an gane wani ko aure haramun ne gare shi haram wani zai ce a to ya zai aure ya zama haram eh tabbas lokacin da ya san cewa yana da wata cuta wadda contagious menene contagious ana iya dosa nama wani ita kamar yana da sida yana da s to yanzu shi haramun ne ya auri ɗiyan mutane wadda lahiyar talau don ya ɗawa mata cuta haramun amma yana iya auren irin shi masalan bi masalin tamka da tamka an gane eh bai da lahiya ya auri marasa marasha lahiya irin shi amma ya san bai da lahiya ya ba dole sai ya auri ɗayan mutane don ya ci amanata a wannan haramun ne ko kuma wanda ya san baya da baya iya biya ma ɗayan mutane bukatunta kai ya matsa mu shi ya aure إذا الله فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وإن دباسا دا حال أوري سكامي كنسو har Allah ya wadatar da su kai hakuri ka ci gaba da azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yace ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsan lilfarj faman lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija da bace ya ku taron matasa ku yi aure domin aure yana sa mutum ya kange daga zina daga lalaci in mutum baya da halin aure annabi ya ce fa alaihi bisawm ya ta azumi azumi kariya ne gare shi to kaga nan sai Allah ya bayyana yace fa in khiftum alla ta'dilu idan kuka ji tsoron ba za ku yi adalci ba Allah ta'dilu bainahunna ba ku iya adalci tsakanin mata tsakanin su to ka zauna da da guda domin shi adalci wahala gare shi ai shi ne Allah ya ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu lace ba za ku iya yin adalcin soyayya tsakanin mata ko kun yi kwaɗayin hakan fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqa kada ku karkata dukkan karkata sai kamar waccan kamar bakarariya kamar ratayayya ita ga ta nan ba mai miji ba ita ba wadda ba ta da miji ba to kakkai hakan da yawa daga cikin mutane da ya ƙara aure to matar shi ta gida ta shiga uku za ta ga walakanci buhu buhu kala kala a yi wannan walakanci a aje a ɗauko wani sabu a aje wai dan ya ƙara aure to ai idan kyawo ne ya sa ka auro wannan ka dibi wacce ita ma lokacin da ka auro tana da kyawunta tana da tagararta sai da ka tsufar da ita bayan shekaru aru aru sai ka ce a sakin ta zakai to aure yana son a cikin abin da aure ke karantarwa akwai natsuwa da kuma tausayi da jin kai shi ne malamai suka ce zalika adna Allah ta'ulu ai wannan shine yafi kusa Allah ta'ulu ai Allah takthura iyalukum iyalukum ba za su yawa ba sun doko shi da fadar Allah wa in khiftum ma'ailatan idan kun ji tsoron talauci fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi insha da sannu Allah zai wadatar da ku daga falalarsa in ya so kuma kamar fadar wani mawaki da yake cewa fa ma yadril faqiru mata ghinahu wa ma yadril ghaniyyu mata ya'ilu alfaqiru talaka fama yadri mata ghinahu bai san yaushe ne zai wadata ba lalabe ne abu lokacin da kake na kana ta kuri mutane sun zo neman taimako a wurinka kana cewa ba sa nema kai waye ga ma nema ke sa ai kudi wato ina mamakin lokacin da zaka zo wurin mai kudi sai yana kallon gashirin wayo zaka masa yace fama yadri alfaqiru mata ghinahu talaka bai san yaushe zai wadata ba wama yadiril ganiyu shi ma mai kuɗi bai san mata ya'ilu yaushe zai zama fakiri talaka ba mai kuɗin bai san yaushe zai zama talaka ba yaushe zai talaucewa domin babu shakka ita duniyar juyi juyi ce hiyal umuru kama sha hatta duwalun man sarrahu zamanun sa'atuhu azmanu ita duniyar juyi juyin dan masa ne jama'a kamun libda ce ka kama ka ba wani wanda yau ya faranta mai gobe sai ya bakanta masa ban sarrahu zamanun sa'atuhu azman mali walid dunya wa laysat bi bughyati wala muntaha qasdi wa lastu analaha hiya ad-daru darul ghammi wal hammi wal ana sari'un taqdiha sari'un zawalaha idha adhakat abkat wa law rama waslaha ghabiyyun fayasur an qita'i misaliha yace kaga wannan duniyar idha adhakat idan ta saka dariya abkat wallahi wata za ta saka kuka nawa-nawa ne za ka ga da suke faɗa a aji yanzu ko ko gidansu ba su ba da umarni idza adhakat abkat ita wannan duniyar idan ta saka dariya to za ta saka kuka to hissa lokacin da take saka dariya yi kokari ka sa mutane da yawa dariya su kuma lokacin da ta juyo kansu ba za su yarda ka kuntata ba ba za su yarda ka kunyata ba ba za su yarda ka shiga cikin tozarci ba wato ba duka aka zama ɗai ba duk da yanzu ana cikin wani yanayi wanda mutane ‘yan kaɗan ne ke da halacci kana iya ka masa halacci ka kai shi ga rana shi kuma ka kai shi ga una ya kai ka ga rana to kaga shine Allah ta'ala ce zalika adna Allah ta'ulu wannan shi yafi ba za ku yi zalunci ba shi al'aul yana zawwa da ma'anar aljawru zalunci kamar yadda malam mutanabbi yace بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل yace yana ba yana da mai shaida a karan kansa wannan mai shaidar gairu ailin ba ba azzalimi bane sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وبنجي تعالى يتي باين ياي بيان yadda yanayin dukiya take kasancewa yadda marayu suke kasancewa a da ƙarƙashin mutane da muka ce idan mutum yana da marainiya mai kyawu aka bar mai ita zai aure ta da dukiyarta da ita duka sun zamna shi kuma ba wani adalci da zai mata to anan zaka ji wasu malamai suna cewa ai wannan ayar ta fa in khiftum alla ta'dilu fawahida eh fankihu ma taba lakum minan nisa'i ba wai ana nuhi an bada dama ka ƙara aure bane wasu malamai zaka yi sun ce haka wasu malamai kuma suna kawo hujja da wani hadisi wanda la asasa lahu min as-sihha hadisi ne bai inganta ba wai hadisin malam bahaushe wai idan zaka iske malaman hadisi idan suka zo sai su ce kila an ce wai annabi ya ce idan mutun yana da mata talauciye mai yawa ya ƙara aure idan talauci ya ƙara yawa ya ƙara aure nawa kenan idan talauci ya ƙara ya ƙara aure kai wanga hadisi ka san wanda ya yi shi mahaukaci na wanga hadisi tabbas ba annabin mai gaye shi ba annabin mu mai tausayi wannan ire-iren wannan hadisai ne 'yan ƙala ƙato za su ɗoka kawai su ce ku diba ku ga kun ga hadisai shi kuma bai san bambancin hadisin annabi da hadisin ba annabi ba ai akwai hadisai waɗanda ba annabi ya faɗe su ba akwai hadisi maudu'i wanda ƙaryata ba annabi ya gaye shi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam to hadisin da yake maudu'i ba annabi ya faɗe shi ba to bai halitta ba ta kusa ko ta nesa musulmi ya jingina shi ce annabi ya ce bai halitta ba bai halitta ka ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi wannan hadisin da ake cewa wai annabi ya ce idan talauci ya ma mutum yawa ya ƙara aure to da mi zai ƙara aure aramma da mi mutum zai kara aure da kulli eh eh in ya ta hudu bai kudi ba sai ya gaga sai ya sake su duka ka gani kaga barkata ta shigo a ciki dan nan zaka gano cewa lalle shari'ar musulunci ba ita ga yadda ta koyar da wannan hadisi ba lalle annabi mu mai hikima mai tausayi ba shi yace ai haka nan ba Allah ya ce wa atun nisa a saduqatihinna nihla Allah ya ce ku ba mata sadakin su a cikin jin daɗi nihla ay an fi bi nafsin fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fa in tibna lakum idan suka dadada muku su matan an daga wannan sadakin fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan idan mata suka dadada muku daga wannan sadaki cikin jin daɗi suka yafe muku wani kaso na sadakin fakuluhu ku ci wannan sadakin hani'an cikin jin daɗi lahiyayye mari'an abin godewa ya kawo mata sadaki miliyan guda sai ta ce haba malam miliyan guda duka ina za a da shi a ni jikka hamsin sun isa riƙe jikkakka ɗari tara da hamsin to Allah ya ce fakuluhu ka ci abin da ta yahe ma hani'an lahiya lau mari'an cikin go kana godewa ka ce wancan na gode Allah ya saka da alkhairi ai dole kai godiya fakuluhu hani'an mari'a Allah ya ce ku ci wannan abun da ta yafe ma hani'an lahiya law mari'an abin godewa ai mahmud al-aqiba kana abin gode ma karshen karshen abun la darara fihi alaikum fil akhirah baka cutar da ita akan wannan abun wannan hukunci halacci ne akan ya halitta a ci sadaki kuma a tsaya bakin inda Allah ya iyakace shi sadakin mace ya halitta idan ta baka tace wana wannan na ya hima ya halitta kamar misali zaka auri zawara anan ne malamai suka ce shi asalin sadaki mace ita ake ba sadakinta budurwa ce ko bazawara idan sadaki miliyan ɗaya aka kawo to ita za a ba kuɗinta ita za ta sarrafa abun da ta ga tana iya sarrafawa a cikin sadakinta to da yake iyaye suna da firasa yau an gano cewa idan aka ba ɗiya mace sadakinta misali yarinya ya shekara goma sha takwas sha bakwai in aka ba ta miliyan ɗaya aka ce ga sadakinki an baki mi za ta yi da su shagali za ta yi ba ta sai wani abun amfani sai iyayen su rike kuɗin a saya mata ababen da za su amfane ta kamar a saya mata kwabobi a saya mata kwanoni a saya mata kaza duk da wayannan abubuwa ba wa addini bane jama'a wannan ababen duka suna daga cikin araqil ababen da suka hana aure ya yawaita a cikin al'ummar mu an sa sharaɗin dole idan zai aurar da diyarsa sai ya mata kwabobi sai ya mata salan sai ya mata kaza sai ya mata kaza sai kaga dole mutum bai yarda aure auren da yace yazo idan auren yazo ko ba yarda a aihu da sauri ai ta tirka mata allurai saboda yaushe na an ci bashi an siye kaza an ci bashi kuma abinda zaka gano jama'a wato duk mutum ya azama kanshi abinda Allah bai azami shi wallahi sai ya wahala Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kai diyarsa Fatima gidan Ali da keson dara keson katiwa da dan hilo shikenan wani zai ce ba lokacin annabi ake ba eh ba lokacin annabi ake ba amma ya kamata mu sauƙaƙa ma kanmu abinda Allah bai aza mana ba ka kai diyarka a cika mata gida da kaya na alatu ta shekara guda ya saku ma diyarka ai kayan daki ba su ne ke zama aure ba ina ganin da yawa daga cikin matasa waɗanda an kai mai mata wai yake damuwa ba a kawo kayan daki ba malam idan aka kawo ma mata ka iya rike ta da mutunci da hankali da natsuwa ka mutunta ta ta mutunta ka wallahi fa bi hawa ni'mat shikenan ai akwai garuruwan da zaka iske su idan aka aurar da yarinya mijinta shi zai yi kwabobi mijinta zai yi kayan ɗaki mijinta zai yi komai ko babu wannan garin akwai to amma mu mun azama kan mu abinda Allah bai azama ba hissa muke ta wahala sai kaga abinda ya kawo na sadaki ko rabin rabin kayan ɗaki baya si sadakin shi bai sayan kwabobi sadakin shi bai sayan komi bai sai ko bai hana ya walakanta ta bai hana ya walakanta ta ya kimanta ta to shine Allah ta'ala ya ce a ba mata sadaki su cikin jin daɗi Allah ya ci gaba da cewa wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa a wannan ayar sai ubangiji ta'ala ya ci gaba da bayanin hukumce hukumcen wawaye da suke cikin gidajenku mutane Allah da ya yi su ya yi su mataki-mataki akwai mutum wanda Allah ya yi shi mai natsuwa akwai wanda Allah ya yi shi baya da natsuwa za ka ga Allah ya baka ɗa ɗiya duka kai ka haihe su amma kuma hankalinsu ba ɗaya ba wannan yana da kaihin basira wannan kuma za ka ga yana da nauyin basira kuma duka ɗiyanka ne baka isa ka kore ɗaya daga cikinsu ba to akwai marayun da za a bari an bar su gidan kanan mahaifinsu ko yayan mahaifinsu ko an bar masu amma marayan baya iya yin wani abu saboda baya da dubara baya da wayo to shi ake cewa safihu da larabci wawa to Allah ya ce wala tu'tu sufaha amwalakum ya ku iyaye ya ku waliyan marayu kada ku ba wawaye dukiyoyinku sai aka ce dukiyarku tare da baban shi ya mutu ya bar dukiyar amma idan ka ba da dukiyar ya lalata ta tawayo mu duka ce a nan malamai suka ce akwai sharuɗin da ake dubawa kafin a iya ba marayu kuɗi akwai sharuɗin da ake dibi ba haka ba ne kawai don dai ya balaga ka ci kawai amshi ga kuɗinka da babanka ya mutu ya bari la akwai abubuwan da mu'tabarat akwai abun lura akwai abun hankaltawa wani mataki ya kai na hankali kakin ka iya ba shi dukiyarsa a mutane kamar yadda na ambata hawa-hawa ne akwai wani da za ka iske mutum ne mai hankali mai addini amma bai iya juya dala ta koma ɗabbi ba ga hankali ga addini ga ilimi amma idan ka ba shi kuɗi bai iya juya dala ta koma ɗabbi ko babu shi akwai shi yanzu yan bokon mu da suka karanto economy wa ya gaya masu iya economy ne eh illa yan kaɗan daga cikinsu zai karanci economy a takarda wani zai karanci noma a bisa takarda ya karanci agriculture ya karanci elevage duka bisa takarda amma a zahiri bai hu gano su ba wani ya karanci injiniyora injiniya ne injiniyar amma a bisa takarda zai zo ya koma gehe ya ce wa gina ta karkace a rushe ta amma in kan muka mai helu da koshiya kace a aza birgi ya ce wa bai iya wannan ba amma ya karanci gina da takarda zai zauna ya zana plan ya zana ya ce nan ta yi ta yi daidai nan duka ya iya wannan haka shi ma noma to jama'a mu gano pratika daban theory daban abinda ka karanto a rubuce daban abinda ka karanta a aikace daban shi yau da gobe tana ba mutum mahara ya kware akan al'amari baka ganin iyayenmu noma suke yi yau a shekarar bana ayi noma ayi asara baɗi sai a noma kuma a ci riba ya ɗau darasi ne akan noman da ya yi na bara wai akwai wani abokina da ya karanci noma a jami'a a guro yayi yanzu da ya ƙare sai ran nan muna zaune an ɗar mu hadari sai na ce to a ilimin manoma suna iya gane wanga hadari yana yin ruwa ko bai ruwa sai ci kwarai da gaske ai wanga hadari hadari ne wanda ake ce ma kaza yagge sunan shi yace to dama idan ya haɗu da hadari girgije mai suna kaza ya haɗu da girgije mai zai bada zai bada ruwa ya ƙara bayanin shi aka yi iska aka hasa ruwa ya yi muna bayanin a rubuce nace to kaga kai yanzu rubuce ne kake da al'amarin amma yanzu da wani tsoho ne wanda ya karanci al'amarin yau da gobe zai gano cewa wanga hadari bai da ruwa ina ina fata an fahimci wannan na ce mai waiwa ne yanzu kai a karatun da kai gidanku inda ana noman dame 80 ka san da ya kamata tun da ka karanci noma a koma noman dame 800 shi ne amfanin ka karanci noma ke ya ce a mu muna nan muna kirkirar wasu abubuwa a laboratoire yanzu mun kirkiro wani iri na tamaka na moringa ai shi na an ka kamin gashi can wurin ce ne irin moringa aka ce in dasa an yi eci in shi cikin laboratoire ni dai gashi na har yanzu ban ga arama ko wani haske gare shi wai to ka gani ko wai an yi eci in shi na amma mu ta mu gatanin ta gargajiya har yanzu lahiyar talau kwarai da gaske to shine ubangiji ta'ala ya ce wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman Allah ce kada ku ba wawaye dukiyoyinku wadda Allah ya sanya ta qiyaman majingina matsaya ta rayuwarku ai masdaru ma'ashikum mabubbuga ta rayuwarku kada ku ba su dukiyoyinku su lalata da ana samun a yi ciniki a yi kasuwanci da wa'annan kuɗin a yi amfani da su ka ci da shi ka ciyar da iyayen shi yanzu sai ka muka mai kuɗin shi kuma bai iya kasuwanci sai ya lalata da kai ma kana samun wani ɗan abu da kake samu a cikin dukiyar yanzu ya lalata su to kaga wayon mu duka ci Allah ce ku ba su dukiya warzuquhum ku ciyar da su waksuhum ku shayar da su ku tufatar da su fiha a cikin dukiyar marayi ne an mutu an bar shi ka gano wawa ne bai da wayo to ka dinga ciyar da shi a cikin dukiyar baban shi kana yi mai sutura wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku gaya musu magana magana mai dadi idan suka hankalta kuka gano yanzu sun hita daga zama wawaye zaka ba su dukiyar to ka gaya mai magana mai dadi magana mai dadi ita ce ka kira shi wani babanka Allah ya gafarta masa yayana ne uwa ɗaya uba ɗaya kafin ya mutu yana da gida kaza da kaza da kaza da kaza yanzu duka ga sunan gadon ka ne ka gaya mai magana mai daɗi to wane bai kamata in baka dukiyar lokaci guda ba kuɗi ne da ya bari sama da miliyan goma yanzu ga miliyan guda ta kai kasuwanci ka gwada ka gani bayan shekara ɗaya sai ka kira shi wane miliyan gudan nan da na baka ina yake sai ce ai baba har na sai kare da shi gashi nan na siye kare na siye gona gona ga na ina kiwon bisa shi ai yanzu haka ga ma miliyan guda kuma har yanzu akwai riba wadda bata kasa mu jikka 500 ba aha ya gano inda an ka sama gaba to shine ubangiji ta'ala yace wabtalul yatama hatta idza balagu nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وبنجي تعالى يتي وابتلوا اليتامى كجرب مرايو كجرب تيسو اختبروهم كمسو جرباوا qabla bulughihim kakin su balaga ku dinga jarabta su kuna musu jarabawa akan lamurran su da halayen su domin ta jarabawa kana ganowa cikin ɗiyanka wake da hankali wa bai da hankali ta maganganu ko kuma misali Allah ya sa kai ɗan kasuwa ne sai ka bar su da shagon nan ɗan kwana biyu in ka dawo kagga lahiya lau sai ka ce to yanzu ka ɗan yi sati guda in kagga lahiya lau sai ka yi wata guda baka zo shago ba in kagga lahiya lau sai ka ɗan yi wata biyu in ka ga lahiya lau sai ka ce to kaiwa ne samu dan shago a dan bude magehe duka cikin jarabawa ne amma kai dan kwana biyu baka zo shago ba ko da ka dawo ka iske babu kayan jika 500 miliyan guda a akwai matsala akwai wani kanan mushi baban shi daga ya tahi aikin hajji ya dawo duki yadda ya badda ta hita miliyan bet dan satin nan uku da ake yi wa aikin hajji a dawo ya kwalkwalki kudin kwant na duk wani abu da ya ya kwalkwalki shi aniya sai ya karya uban to kaga wanga ai shi ba bai dukiya wanga safihun nawawa ne ba a kawo shi kusan dukiya domin in ka kawo shi kusan dukiya wayo mu duka za a yi ƙurunƙus za a yi ƙurunƙus ƙunƙus kai ka kai ka kai ka karya ka zauna gida kowa ya zauna gwajangon to shi ne Allah ya ce wabtalul yatama ku jaraba marayu kakin su balaga ya za a jarabce su a jarabce su a cikin addinin su misali ka bashi amana domin amana tana daga cikin addini ka jarabce su a cikin halin sa na yau da kullum hatta idza balagun nikaha sai in sun kai mataki na aure sun balaga kana tai musu jarabawa ya cika shekara goma sha biyar a wurin al'imamu malik maliku ya ce da ya shekara goma sha biyar to yanzu ya kai aure ya balaga to kaga arma ya ce na'am tun da shi ya wuce sha biyar ko ai kai yanzu baka yi sa aure ba arma to fa in anastum minhum rushdan Allah ya ce idan kuka hankalta musu shari'a kuka gano salahun fid dini wa malihim shari'a a cikin addininsu da dukiyarsu to fadfa'u ilaihim amwalahum ku tunkuda musu dukiyarsu duk wata jarabawa da ake yi kai mai yaci to Allah ya ce bashi kudin sa fadfa'u ilaihim amwalahum ku ba su dukiyarsu wala ta'kuluha ya ku waliyan marayu kada ku ci dukiyar marayu israfan kuna masu israfi wuce iyaka wa bidaran kuna masu gaugautawa wurin ciyarsuwa ha a dinga tsanaki me ake nufi da bidaran bidaran shine mubadirina ila infaqiha makhafata an yakbaru wai dan jin tsoron kada su girma yazo kawai da yazo yace baba an ce a bani jika 25 kawai babu wani bincike sai ka muka mai kace a kudin kana Allah ya cika kai haka nan ai bincike baba an ce a kawo jika ɗari biyu sai ka ɗoka ka bashi ce wani a kuɗin shi na kuɗin baban shi Allah ya ce wala ta'kuluha israfan wa bidaran kakku yi hakan kaga yanzu zai girma sai ya zama ya koma Allah Allah wadda ya ce wakili na ya ci amana ta baba na ya bar dukiya amma yanzu babu komi Allah ya ce kakku yi hakan Allah ya ce wa man kana ghaniyan wanda ya kasance mawadaci ne daga cikin waliyai falyasta'fif ya kame daga dukiyar marayu mawadaci ne Allah ya mai wadata ta dukiya yana da arziki to Allah ya ce ya kame kada ya ci a cikin dukiyar marayu kada ya yarda wani abu ya cakuɗa da dukiyarsa da ta marayi saboda yana da wadatar shi amma wa man kana faqiran wanda ya zama talaka daga cikin waliyai falyakul bil ma'ruf ya ci da ma'rufi da sanayya gwargwadon lada aikin da zai kamar misali ya mutu ya bar gida goma ko gida ashirin duka gidajen haya kai an barka kai ne waliyinsa ga ɗiyansa marayu to yanzu ba cewa za ka yi ba a'a yanzu in ka amso misali gida goma duk gida guda jikka ashirin goma goma gida ashirin nawa gare su eh ɗari biyu to yanzu baka cewa a cikin jikka ɗari biyu kana da jikka ɗari ka raba biyu a ba haka za ka yi ba za ka yi bil ma'aruf da sanayya kwarkwadon jingakka misali sai a kaddara a ce to lokacin da yana da rai idan aka amso kuɗaɗen haya wanda ke amsa kuɗin haya na gida ashirin biyan shi jika hamsin ne duk wata to ba laifi ka ci wannan jika hamsin shi ake nuhi da falya a kulbil ma'aruf sai alisaho halakka a ce to ga biyan ka duk wata in ka tattaro wa'annan kuɗin na marayu sai a jewa su cikin kwanta kai sai ka hidda naka na wahalar shi ne bil ma'aruf in wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda ya zamtalaka ne ya ci da ma'arufi da abin da yake sananne gwargwadon ladarsa Allah ce fa'iza da fa'atum ilaihim amwalahum idan kuka tunkuɗa musu dukiyoyinsu idan kuka ba su dukiyoyinsu fa ashhidu alaihim ku kawo shaida ku kawo shaida akan cewa to wane da wane yau Allah ya kaddarci ɗiyanmu sun girma ga kuɗinsu da mahaifinsu ya bari miliyan kaza na yi kasuwanci a lokaci kaza da kaza an ci riba kaza ina biyan kai na jikka kaza na wahalata ga abun da ya saura na dukiya gashi na basu kayan su shikenan Allah ya ce fa ashidu alaihim ku kawo sheda domin kada gobe ya dawo ya ce ba bani kuɗi na ba dana ya samu wani dan wani mai mursazzan idanu ya murje ido ya ce wallahi ba a bashi ba ai an sha ganin haka nan an sha ganin haka nan mahaifi ne tun yana da rai zai hidda kuɗi ya ce to ɗana wane na baka kaza amma rance na baka sai Allah ya ma'ubar rasuwa yanzu sai wa'annan kuɗin da ya ba ɗan shi sai su zama sanadiyar arzikin shi yanzu in babu shaida wani zai ce a duka da kuɗin baba ne yake juya a yi sama a yi ƙasa ya ce wallahi kuɗin su ne to amma idan akwai shaida sai a hidda waɗannan kuɗin da ya bada na rance a biya shi kuɗin su kenan su annama gani to shine Allah ya ce fa ashhadu alaihim wa kafa billahi hasiba Allah ya ishi ya zam shine mai tsara dukiya wannan hukuncin dukiyar wawaye waɗanda suka girma daga cikin maza ko mata da waɗanda ke tsayi akan dukiyarsu da haka tsara waɗannan dokoki shine dokokin Allah to bayan wannan sai Allah ta'ala ya shiga bayanin gado idan aka mutu aka bar diya maza ko diya mata Allah ya ce to ga yadda za a raba shi idan Allah ta'ala ya tada mu gobe za mu tashi akan bayanin gado na duk wanda ya mutu ya dukiyar shi za ta kasance domin shi Qur'ani yayi bayanin kowa ni a gare shi anan zamu dakata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya kankare a cikin zukatanmu wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa